ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن من عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na ɗari da goma sha bakwai a karatunmu na littafin al'adabul mufrad littafin al'imam bukhari rahimahullahu ta'ala za mu karanta hadisi na 564 zuwa hadisi na 565 insha Allah waɗannan hadisai kashe biyu suna ɗauke da bayani akan muhimmancin ƙalubale a rayuwa ta ɗan adam wannan dalilin ya sa al bukhari ya yi babi musamman a kai babi na 254 ya ce babu tajarub babu tajarib babi akan asali kalmar ta tajarib jam'u tajriba tajriba shine kalubale yana littafin alkamusul muhit mujallar na shafin 153 da larabci akan ce jarrabahu tajribatan bi ma'ana ikhtabarahu jarabawa shine asalin kalmar ta at-tajarib a lisanul arab mujallal na uku shafin ɗari da goma akan ce jarrabar rajulu tajribatan bi ma'ana ikhtabarahu al-mujarrab huwa allazi qad jurriba fil umuri wa urifa ma indahu almujarrab wanda aka jarabta wanda aka masa jarabawa shine wanda ya fuskanci kalubale a rayuwarsa duk wata harka ta rayuwa ta dan adam tana samun jarabawa duk wata harka ta rayuwa ta dan adam tana samun kalubale wannan kalubale shine ake nufi da jarabawa menene kalubale shine ana samun tangarda a gudanar wannan abin a samu cikas waɗanda suke bijirowa a cikin abin da mutum ya sa a gaba idan ka sa wani abu a gabanka wannan abin za ka samu kalubale a cikin shi ko mine ne matukar dai a wannan rayuwa ta duniya ne duk abin da mutum ya sa a gaba to yana samun jarabawa wannan jarabawar da larabci idan aka ce a tajarib ana nufin kalubale sana'a ce kake yi noma ne ilimi kake nema karantarwa ne ƙodago kake yi hatta kasuwanci duk abin da mutum ya sa a gaba da shugabanci to dole sai ya samu kalubale a ciki dole ne sai ya samu kalubale to shin wannan kalubale da muke samu a cikin abubuwan da muka sa a gabanmu a rayuwarmu shi kalubale ga dan adam sharri ne ko kuma alkhairi wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya babi akai kalubale a rayuwa ba sharri bane yana da muhimmanci me dalilin da yasa aka ce kalubale yana da muhimmanci wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisan nan guda biyu saboda ya ba mu misali da abin da wato yake nufi na cewar kalubale yana da muhimmanci ga rayuwa ta dan adam wanda a dalilin hakan nan yayi babi akai حدثنا فروة بن أبي المقراء فروة بن أبي بن أبي المقراء سنن بابسا معدي كرب الكندي قال حدثنا علي بن مسهر القرشي عن هشام بن عروة عن أبيه وتوانا حديث عروة بن الزبير عروة بن الزبير يبعد الأباري mun yawaita magana akan urwatu bin zubair ya girma hannun aisha allah ya kara mata yarda to urwatu bin zubair duk da cewar ba sahabi ba ne amma babansa sahabi ne yayansa sahabi ne mahaifiyarsa sahabiya ce uwar goyonsa aisha allah ya kara mata yarda saboda haka ya samu karatu mai yawan gaske urwatu bin zubair ya ba da labari ya ce kuntu jalisan inda mu'awiya na kasance ina zaune da mu'awiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda na kasance ina zaune a wajen mu'awiya fa haddatha nafsahu sai mu'awiya ya zanta ma ransa idan aka ce ya zanta ma ransa wato ya dade ya yi zugun yana ta tunani shi kadai yana magana da ransa idan mutum yana zurfin tunani akan ce haddasa nafsahu mu'awiya yana magana da ransa ya yi shiru wanda alamar damuwa tana tare da shi wanda shi ke sa mutum ya yi zugun ya dade ya sun koyar da kai yana tunani saboda akwai abin da ya sha gabansa sun manta baha sannan sai ya farka wato ana zaune tare da shi sai aka ga ya yi shiru can jimawa sai aka ga ya dawo hankalinsa wato kenan ya bar wannan tunanin da yake ya yi tunani mai zurfin gaske sannan faƙala sai ya ce la hilma illa tajribatan la hilma illa tajribatun wato babu dauriya face tana tare da ƙalubale in ji mu'awiya kaga wannan karin magana ce mai ma'ana la hilma babu dauriya illa tajribatan face tana tare da kalubale yu'idu ha salasan ya maimaita wannan kalma sau uku hadisin ingantacce ne mawqufan alai muawiya bai jingina wannan magana da ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ya jingina maganar ga manzon Allah da ya zama hadisi marfu don haka yasa malamai suke daukan sa a matsayin alhadisul mawquf saboda muawiya magana ta tsaya gurin sa muawiya sahabi ne Allah ya kara masa yarda amma hakika sahabban manzon Allah abin misali ne abin koyi ne gare mu wannan hadisi wanda al-Imam bukhari ya kawo shi a littafin al-Adab al-Mufrad ya kawo shi kuma a cikin al-Jami' sahih yana sahih Bukhari nan ma ya kawo shi mu'allakan ba tare da isnadi ba yana kitabul adab babu la yuldagul mu'min min juhurin marratayn الإمام البخاري أنا يا كاوش ده إسنادي أما الجامع الصحيح حديث بيزو ده إسناد سبا إلا دي يا بابي sunan babin la yuldagul mu'min min juhrin marratayn sai kawo maganar muawiya ba tare da isnadi ba so amma al-imam abubakar ibn abi shayba a littafin sa al-musannaf ya kawo hadisin da isnadin sa har zuwa ga muawiya bin abi sufyan Allah ya kara masa yarda yanda hadisin ya zo cikin al-musannaf muawiya ya ce la hilma illa bi tajaribi kaga nan ya ce la hilma illa tajribatun la hilma illa bi tajarib babu dauriya face wannan dauriya tana tare da kalubale shine at-tajarub babu dauriya face tana tare da kalubale akwai da yake karin magana ne yana bukatan fasara da yake nufi da wannan imam bukhari ya dai kawo wannan hadisin a matsayin muhimmancin kalubale ga rayuwa don ya ba da misali da manyan mutane irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun samu kalubale a rayuwarsu kuma ga irin magana da suka faɗa game da kalubale domin duk mutumin da ke ganin akwai abin da zai sa a gaba ya ci nasara ba tare da ya samu kalubale ba wannan yana yaudaran kansa rayuwar gaba ɗayan ta ba ta yiwa shi yasa al-Imam Bukhari babu akai don mu sani duk abin da ka sa a gaba sai an sai ka samu kalubale ko menene duk abin da ka sa a gaba sana'a ce karantarwa ne neman ilimi ne shugabanci ne ko menene ka sa a gaba akwai kalubalensa amma ba wai kalubalen ne sharri ba ya ka tinkari kalubalen shine muhimmin abu wannan kalubale da ka samu a gabanka wanda duk ɗan adam sai ya same shi ya ka tinkare shi wanda shine muhimmin abu da al-Imam Bukhari yake so ya karantar da mu saboda haka shi kalubale ba sharri bane yana zama alkhairi saboda yana zama sababi na alkhairi ga dan adam hadisi na gaba حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري عن ابن زحر سننس عبيد الله بن زحر الضمري عن أبي الهيثم سننس سليمان بن عمرو الليثي عن أبي سعيد الخدري kaga wannan ma sahabin manzon Allah ne ko Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda qala yace la halima illa zu asaratin kaga magana tayi kama da ta Muawiya ibn Abi Sufyan la halima illa zu asaratin ba a samun mai dauriya face ma'abucin wato tuntube ne ko da ya yi tuntuben ko an masa ba a samun mai dauriya face ma'abucin tuntube ne ya za a yi a ce ka wani mai dauriya ne ai sai ya yi tuntube ko ya yi tuntube aka ga ya daure a ce wani mai dauriya ne amma bai yi tuntuben ba ya za a yi a samu mai dauriya so tuntuben nan da ya yi ai shine kalubalen ko idan ya yi tuntube bayan tuntuben sai aka ga ya daure ya ce to wani halimun wani mai dauriya ne in ka duba littafin tuhfatul ahwazi al-imam mubarak furi juz'i na shida shafin 153 ya ce ma'anar maganar abu sa'id al-khudri ya'ani sahibu zallati qadamin ba a samun mai dauriya face mai zamewa ne yakan zame ya faɗi yakan zame ya faɗi a lagzati kalamin idan malami ne fa ba a cewa malami alhalim sai an samu lagzati kalamin ya taɓa tuntuɓen alkalami ko ya taɓa kuskure ta maganarsa ba dai za a taɓa samun wanda ya ƙware ba face dama a tafiyarsa an samu tuntuɓe duk inda ka samu ƙwararre to bai kwaran ba sai da ya samu tuntube kafin na ya kware ya'ani fi tahariri bayan da za a yi a samu malami ya kware face ya taba tuntube ya taba kuskure wannan kuskuren sai ya zama musulmi sai ya zama mar ishara a rayuwa saboda haka sai ya tsallake shi an gama domin al-Imam bukhari a cikin Sahih Bukhari ya kawo hadisin a babin hadisin da manzon Allah yake cewa la yuldagul mu'min min juhurin marratayn mumini kunama ba ta harbin sa a rami ɗaya sau biyu amma ai za ta harbe shi sau ɗaya ko sai dai ba za ta sake harbinsa ba me yasa harbi na farko shine kalubalen amma harbi na biyu fa ya riga ya kware saboda haka ya zama alhalim abinda da ya jawo masa wannan harbin yanzu zai kauce mai saboda haka ya kware ta wannan gefe saboda haka yasa malamai suke cewa abinda abu sa'id al-khudri yake nufi ba yanda za a samu mai dauriya face dama yayi tuntube sai ya taba faduwa kafin nan za a ce wani ai mai dauriya ne wala hakima illa zu tajri abu sa'id al-khudri yace kuma ba a samun mutum mai hikima face dama ma'abocin kalubale ne wato ya taba samun kalubale sannan ya ce wani kwararre ne domin abinda ake nufi da mai hikima wanda ya kware ba a samun kwararre face ma'abucin kalubale ne dole sai ya samu kalubale kafin da za a cewa ne ya kware idan bai samu kalubale ba inda za a aikace a cika kware saboda ka dole ka samu cikas a rayuwarka idan sana'a ce kake za ka samu mahassada za ka samu miyagu za ka samu asara da faduwa da sauransu wannan kalubale ne na kasuwanci ka san akwai wanda bai son ya samu wannan kalubale saboda haka zai rika bin malamai yana neman yanda za a yi kar ma ya samu kalubale shi dai kullum ya ci riba ba zai yi ba wannan ya saba ma tsarin rayuwa ba yanda za a yi rayuwa ta dan adam ta tabbata ba tare da kalubale ba saboda haka duk abin da ka sa a gaba akwai kalubale kalubalen in ya tinkare ka kar ka dauka wani ne min la a matsayinka na mai hikima shine bayanin Abu Sa'id al-Khudri la hakima illa zu tajriba a matsayinka na mai hikima wannan kalubalen da ka samu a kasuwancinka ya zama darasi saboda ka gobe irinsa bai samu ka ka bi wannan hanya ne ka cimma hasara kaga gobe ba za ka bi wannan hanyar ba bare ka yi hasara dole za ka canza ta saboda haka malamin ya ce ma'anar maganar abu sa'in al-khudri ya'ani sahibu imtihani fi nafsihi wa bi ghairihi duk wanda ka ji an ce ya kware to ya samu jarabawa maransa ko ma wani ko dai shi kansa ya yi tuntube wannan tuntuben ya zama darasi shine jarabawa ko kuma wani ya yi tuntube sai tuntuben wani ya zama masa darasi to wanda shine mai hikima don haka idan mutum yana da hankali idan mutum yana da basira rayuwar mutane tana zama darasi gare shi ba ma rayuwarsa kawai ba saboda idan ka ga wani musiba ta auku gare shi wannan musiba tana zama darasi gare ka shine abin da sahabin manzon Allah yake faɗa Allah ya kara masa yarda sai ya ce waƙila ai la halima kamilan illa man waqa fi zallatin wa hasala minhu al-khata ba a taba samun kwararre ba face ya taba auka ma kuskure ba a taba samun kwararre ba face ya taba yin kuskure wannan kuskuren sai ya zama darasi gare shi shi yasa ya kware wa tahajjud yani fa ufi anhu fa arafa bihi rutbat al-afwi fa yahlumu inda asarati ghairihi saboda haka lokacin da kai wato kalubale ya same ka sai ya zama darasi gare ka kalubale ya samu wani ya zama darasi gare ka li'annahu inda zalika yasiru sabital qadam ta haka ne mutum yake sawunsa ke tabbata har ma a cewa ne ai ya kware to sai hadisi na karshe حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب المصري الماجر الإمام مالك الله يمسه رحمه عن عمرو بن الحارث الأنصاري عن دراج بن سمعان السهم السهمي عن أبي الهيثم سنة سليمان بن عمرو الأتواري عن أبي سعيد الخدري يا دنگن حديث أبو سعيد الخدري هر ينزو سيأتي مس عن النبي يا كربو حديث نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo hadisin daga annabi sai ya ce mislahu makamancin haka me ya bambanta wannan hadisi da na baya hadisi na baya hadisi ne makufin ga abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ne ya ce la halima illa zu asratin wa la hakima illa zu tajriba amma hadisi na biyu fa ya ce anin nabiyyi kaga ya danganta maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ashe wannan ya zama al-hadisul marfu' hadisi ne wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam so da farko al-imam bukhari ya kawo maganar abu muawiya bin abi sufyan na biyu ya kawo maganar abu sa'id al-khudri na uku ya jingina maganar abu sa'id al-khudri ga manzon Allah magana ta kare ashe kalubale a rayuwa ya samu hadisin manzon Allah wannan hadisin yana sunan tirmizi hadisin abu sa'id al-khudri yana sunan tirmizi yana babun fit tajari shi ma yayi babi akan kalubalen rayuwa al-imam tirmizi kamar inda al-imam bukhari yayi babi anan wannan babin magana ne akan kalubale na rayuwa al-imam tirmizi yayi babi akai babu ma ja'a fit tajarib an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga abu sa'id al-khudri ya danganta maganar ga manzon Allah abu sa'idin khudri ya ce manzon Allah ya ce la halima illa zu asaratin wa la hakima illa zu tajriba babu mai dauriya face wanda ya taba tuntube manzon Allah ya ce babu kwararre face wanda ya samu kalubale a rayuwarsa ba a samun kwararre sai wanda ya samu kalubale ba a samun mai dauriya face wanda dama ya taba tuntube sai ya yi tuntube kafin za a ce wani mai dauriya ne wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda ya zo cikin sunan da Tirmizi al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito shi haka nan al-Imam Ibn Hibban kuma masana sun inganta hadisin kamar Ibn Hibban da kuma Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana sharhin Kitabul Adab hadisin da muka karanta hadisin muawiya inda al-imam bukhari ya kawo shi mu'allakan a babin la yuddagul mu'min jihrin barratai saboda ka ibn hajar ya ce hadisin ya ce hadisin nan al-imam ibn hibban ya inganta shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ibn hajar ya tabbatar da hadisin yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fathul bari mujallal na goma shafin ɗari biyar da talatin waɗannan su ne hadisai da limamin bukhari ya kawo sai ya shiru yana da kyau mu sani akwai bambanci tsakanin dauriya da haƙuri ba haƙuri ake magana akai ba dauriya daban alhilmu shi ake nufi da dauriya asabru kuma shi ne haƙuri ba ɗaya ba ne ana magana ne akan dauriya idan ana neman ƙwarewa ba haƙuri ake magana akai ba dauriya ce الإمام ابن حبان لتهم روضة الوكالة شافين تسين ترى يا فسر كلمة الحلم domin muhimmin abu shine idan aka samu kalubale babban abin da ake nema shine a samu dauriya shine abin da manzo Allah yake karantar da idan ka tinkari kalubale a rayuwa me ya kamata kai ka dauri duk abin da ka sa a gaban ka akwai kalubale sana'ar da ka sa a gaba sai kai hasara in kai hasara me ya kamata kai ka daure in ka daure to nan ne za ka ci nasara abin da za ka gane shi ne babu abin da mutum zai sa a gaba a rayuwarsa wanda Allah tabaraka wata ala bai jarabce shi ba shi sa ake kiran kalubale da suna attajarib jarabawa so me ake nufi da dauriya al-imam ibn hibban yace ismu ya kawo ala zammin nafsi anil khuruji inda wurudi alaiha diddu ma tuhib dauriya shine kai ga abin da kake so sai akasin sa ya same ka ga abin da kake so ka sa abu a gabanka amma akasin abin ya same ka to da akasin abin ya same ka sai ka danne wannan shi ake ce ma dauriya ila ma naha anhu baka baka aikata wani abu wanda ya saba ma ka'ida ba saboda sabanin abin da kake nema shi ya auku ba abin da kake so ba wato duk da cewar akwai abin da kake fatan ka samu baka same shi ba rashin samun sa bai canza ka ba wani shi ake ce ma dauriya fal hilmu al-imam ibn hibban wanda yana cikin masana hadisi cikin malaman waɗanda sun rasu sama da shekara dubu da suka wuce Allah ya musu rahama wanda su ne malaman farko waɗanda su suka fi sanin harshen larabci suka fi mu sanin hadisin manzon Allah saboda haka suke fassara mana kalma kuma dole fassarar su dinnan ita ce kamata mu ɗauka yace kalma ta alhilmu ta ɗauki abubuwa da yawa da farko alhilmu ta ɗauki alma'arifa ilimi na biyu ta ɗauki asabru ta ɗauki haƙuri in aka ce wane mai dauriya ne akwai ilimi wane mai dauriya ne akwai haƙuri wal'anata sannan dole za a samu wannan mutumin yana da wato yana da tsantsani baya garaje mutum ne wanda yana kiyaye al'amura ba shi da garaje sai ce wal hulmu ajmal ma yakunu min al muqtadir ala al intiqami hatta ga wanda za a saba mishi domin misali idan kana shugabanci nan ma za ka samu kalubale a shugabanci idan ka samu kalubale ana so ka zama mai dauriya dauriyar ka ita ce kada ka tunzura saboda an bata maka rai kana shugaba domin bata wa shugaba rai kalubale ne ga shugabanci me ake nema gare ka shi musulmi duk sa'ilin da ya samu kalubale a rayuwarsa abinda ake nema ya zama mai dauriya dauriyan nan ita ce alhilmu idan mutum ya cin mata shi ake kira alhalimu to sannan arragibul asfahani a littafin almufradatu li garibil qur'an shi ma ya fassara kalma ta alhilmu shafin 253 alhilmu dabtun nafsi wa tabi'i inda haijanil gabab dauriya wato ita ce mutum ya iya mallakan ransa da ɗabi'arsa ya iya mallakan ransa da ɗabi'arsa a lokacin da fushi ya zaburo mar idan mutum ya iya mallakan ransa a daidai wani cewa ne mai dauriya ne ya daure duk yadda aka zage shi an bata mare amma ka duba ya haɗe to sai a ce wani alhalimu ne al-imamul jahiz littafin tahzibul akhlaq shafin 23 yace alhilmu tarkul intiqami inda shiddatil ghadab inda shiddatil ghadab ma al qudrati ala zalik mutun ne an bata masa rai zai iya hukuntawa zai iya hukunta wanda ya bata masa rai din nan amma duk da haka sai ya danne to sai a kira wannan mutumin alhalim al-imam al-jurjani a kitabu ta'rifat shafin 92 yace alhilmu huwa tuma'anina inda suratil sauratil ghadab lokacin da fushi ya zabura mutum ya samu nutsuwa to da shi ake nufi da alhilmu yani ta'khir mukafa'at adh-dhalim an cuce ka amma sai ka jinkirta baka hukunta mutumin anan take ba to don haka muna ganewa akwai bambanci tsakanin alhilmu da as-sabr ta ya za a yi mu bambance dauriya da hakuri wani zai ce a babu bambanci la akwai bambanci akwai bambanci saboda haka zaka samu kalma ta alhilmu daban as-sabru daban tunda har ka ji kalmomin daban-daban ne ma'anar su ma daban-daban ne ana samun kalmar da tana kusanci da wata ta wajen ma'ana amma dan suna kusa da juna ta wajen ma'ana baya mai da su daya a littafin al-furuq yani mujam al-furuq lugawiyya na imam al-askari shafin 199 yace innal hulma huwa al-imhal bi ta'khir al-iqab al-mustahaq ولا يجوز الحلم إذا كان فيه فساد في أحد من المكلفين ولا يصح الحلم إلا ممن يقدر على العقوبة كما مثالي شugaba ne ya zamanto an bata masa rai yana iya hukunta wanda ya bata masa rai tunda yana da iko to amma duk da haka sai ya bar shi to wannan shi ake ce ma alhulmu kaga wani ne ya bata maka rai sai a ce to alhulmu wane ya daure wani makaluki dan adam ya bata maka rai sai a ce wane mai dauriya ne haka nan ibn al-qayyim al-jawziya ya fassara wannan kalma a cikin littafin madarij salikin juz'i na biyu shafi na 296 fa farqun bayna man hilmuhu hilmu zullin wa mahana wa haqaratin wa ajzin wa bayna man hilmuhu hilmu iktidarin wa izzatin wa sharafin kana da damar ka hukunta wanda ya bata maka rai amma sai ka danne shi sai a ce wani mai dauriya ne kana da damar ka yi idan baka da damar yi ba a kiran ka mai dauriya misali wani ya cuce ka wanda ya cuce ka na yafi ka karfi saboda ka sai kai hakuri ya ce wani ai ya daure la ba, ba a kiransa mai dauriya saboda tana yiwuwa ya sani in ma ya yi wani abu to zai shiga uku ne wato zai wahala fiye da da saboda haka yasa ya haƙurin amma mutumin da yana iya hukunta wanda ya cutar da shi duk da haka sai ya haɗe to ne sai a ce masa alhalim sannan kuma haɗiye wanda ya yi ba wai ya ƙyala zalunci ba ne kamar yadda malamai suke faɗa don haka akwai bambanci tsakanin alhalim alhilmu da kuma asabru bambancin su shine alhilmu dan adam ya bata maka rai sai ka haɗiye ka danne to na sai a ce ma wani mai dauriya ne amma asabru fa muta'allaqun bima qaddarahu Allah min musiba musiba ce da Allah ya kaddara sai kai hakuri a ce wani mai hakuri ne hakuri ta shafi musiba hukuncin Allah wanda dama baka iya gyara ta amma dauriya bai shafi hukuncin Allah ba ya shafi wani abun da wani mutum ne ya maka wanda za ka iya kau da shi za ka iya hukunta shi amma sai ka daure saboda ka da bambanci tsakaninsu haƙuri ka yi shi saboda bayan da ka iya Allah ne hukunta ma idan kaddara ta same ka ya za ka yi dole ka yi haƙuri misali an maka rasuwa ya za ka yi wanda shi ake ce ma haƙuri ya zamanto baka tunzura ba ka tabbata Allah shi ya hukunta hakan ka yadda da hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka sai a ce wani mai haƙuri ne amma alhulmu ya shafi wani ya cuce ka wanda cutan da ya maka kana iya rama abinka amma sai ka danne to wanda shi ake kira alhulmu don haka yasa da bambanci a tsakaninsu a littafin umdatul qari al-imam al-aini yana sharhin sahih al-bukhari kitab al-adab babin la yuldagu al-mu'min min juhrin marratayn yana mujallal 22 shafin 269 al-hilmu ibaratun an at-ta'anni fil umuri al-muqlika والمعنى أن المرأة لا يوصف بالحلم حتى يجرب الأمور sai ya ce kamar yadda aka ce dauriya ta ɗauki ma'ana da yawa fasaran al'imam ibn hibban dauriya ta shafi wato mutum idan jarabawa ta same shi ya iya danne ransa ba tare da ya aikata wani abin da wato zai iya kawar da hikima gare shi ba wannan ana cewa mutum mai dauriya sai ce to kuma dauriya wato ta shafi kalubale na rayuwa gaba daya la yusafu bil hilmi hatta yujarriba al umur ka'ida ita ce ba a danganta dauriya ga mutum sai ya zamanto mutumin da ya ci jarabawa wanda ya zamanto yana iya tinkarin kalubale saboda haka sai malamin ya ce inna man jarraba al umur wa arafa awaqibaha asara al hilma wa sabara ala al qalili qalilil aza idan mutum ya zamanto ya fuskanci kalubale mai yawa saboda haka ya san ƙarshen al'amura idan kasuwanci ne wanda ya daɗe ya kasuwanci ya ga kalubalen kasuwanci saboda haka dole zai zamanto yana da ƙwarewa fiye da mutumin da bai daɗe a kasuwanci ba liyadfa biha ma huwa aksar min saboda haka idan mutum ya daɗe a cikin wata harka ya samu kalubale a cikinta to za ka samu duk sa'ilin da wani abu ya taso ya san yadda zai magance shi saboda daɗe wanda ya yi a cikin wannan harka ibn hajar shi ma haka a cikin fatul bari yana sharhin wannan hadisi yana mujallar na goma shafin ɗari biyar da talatin ya ce alma'ana la ya kunu haliman kamilan illa man waka fi zallahu hasal minhu khata bayan da za a yi a ce mutum mai dauriya ne sai mutumin da ya zamanto ya taɓa samun wato wato ya taɓa samun kalubale a rayuwarsa kuma har ya iya tsallaka wannan kalubalen saboda haka a nan ibn hajar ya ce ya ɗauko fassarar da wani malami da ake kiransa al-imamu tibi daga cikin waɗanda suka sharhin sahih bukhari yana cewa yumkin an yakuna taksisul halim bi tajriba lil ishara ila anna ghayral hakim bi khilafihi wanda ya samu kalubale a rayuwarsa baya kama da wanda bai samu kalubale a rayuwarsa ba wa anna al halim allazi laysa lahu tajriba qad ya'sur fi mawadi' la yanbaghi lahu fiha al hilmu bi khilaf al halim in ka duba zaka ga hatta kamfanoni zuwa yau suna aiki da wannan ka'ida din abinda manzon Allah yake karantar da mu misalin su shine zaka ga mutum ya gama makaranta idan ya gama makaranta ya samu shaidan karatu na kwarai to amma duk da haka in ya nemi aiki idan kamfani na neman aiki zata ce tana neman mai shaidan ilimi kaza amma mai kwarewar shekara kaza me suke nufi da mai kwarewar shekara kaza wato ba a son kai da ka gama makarantar ba na ka zo a ba irin ka ake so ba an san kana da ilimi amma ba ka da me ba ka da kwarewa wanda shine challenge shine kalubale ba ka da experience ga wannan abin da ka karanta din wanda ya karanta ilimi sai ya zamanto ya yi aiki da wannan ilimin na shekara bakwai me yasa ake son shi saboda ya samu kalubale ya iya ƙetara su ya san hanyoyin magance su saboda haka irinsa ake nema a kamfanin saboda idan an samu matsala ba sai an fita waje neman ƙwararru da za su zo su warware wannan mushkilar ba shi yana da ma ƙwarewar dan irin wannan ƙalubalen ya same shi har ma kuma ya ci nasara a kai kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai zamanto hatta tsarin rayuwa na masana sun san ya dace gaskiya da rayuwa ta ɗan adam shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa ba a samun ƙwararre sai wanda ya tinkari ƙalubale sai wanda ya iya magance kalubale shine wanda ake ce ma kwararre amma don kayi ilimi wannan bai zama ka kware ba idan kayi ilimi wannan matsayinka na masani amma mai kwarewa shi ake nufi da alhalim wanda alhakim idan mutum ya kai ga kwarewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a hadisi guda al-imam al-ghazali a littafin ihya ulumuddin yana juz'i na uku shafin 189 al-imam al-ghazali ya ce wa amma tajarib shi kalubale fa innaha tustafadu ana amfana da shi kaga kenan kalubale yana amfanin rayuwar dan adam kalubale yana amfanin dan adam kada mu dauka kalubale fitina ce musiba ce na'am wato wani mataki ne na cimma wani ilimi ba za ka same shi ba sai ta kalubale din saboda haka idan akwai sana'ar da kake wannan sana'a sai jari ya karye kalubale ne jarin ya karye sai ka watsar wannan sana'ar banza ce nan da nan jari ya karye a'a ƙalubalen kenan jari in ya karya za a yi kuma ba barin sana'ar za a yi ba sai a ci jarabawa wato a yi ƙoƙari a tsallake wannan ƙalubalen da ka tsallake ka samu wani ilimi na musamman akan wannan sana'a amma idan baka tsallaka shi ba to ka faɗi wannan jarabawar saboda kalimamul gazali ya ce ƙalubale ana samun fa'ida jikinsa kuma wanda shi yake nuna maka minal mukhalata lil khalqi sai an yi cuɗanya da mutane kafin ake samun ƙalubale wa majari ahwalihim saboda gudanar halayen mutane misalinsa shine mutumin da ya bar zama da jama'a ya tafi daji ya zauna shi ba zai hulɗa da mutane ba idan ba ka yi hulɗa da mutane ba ka samun ƙalubale in ba ka samu ƙalubale ba ka samun wani ilimi akwai ilimin da ba a samunsa sai ta hanyar ƙalubale ƙalubalen kuwa dole sai an zauna da mutane sai an yi cuɗanya da su da ce wal aqlul garizi hankali kurum laisa kafiyan fi tafahumi masalihid din wa duniya hankali kurum baya isa ya sa ka samu maslaha ta addini ko ma ta duniya saboda kana da hankali kawai bai isa ka cimma wani abu na addini ko kuma al'amari na duniya ba wa inna ma tufidu tajriba wal mumarasa saboda haka yasa ko da kayi ilimi in baka goge ma wannan ilimi ba baka cimma kalubale da yawa ka ketara su ba har yanzu akwai ilimin da baka samu ba kai dai ilimi na littafi yanzu ka samu amma kalubale ta hanyar wannan ilimin fa baka da shi kuma abin da al-Imam al-Ghazali ya faɗa hakikatan haka ne sai ce la khaira fi uzlatin la khaira fi uzlati man lam tuhannikuhu tajarib mutumin da ya zamanto kalubale wato bai gyara al'amuransa ba don ya ƙaurace bai samu wata fa'ida ta rayuwar shi saboda haka hulɗa da ‘yan adam yana da riba akwai ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya a littafi ba lalala bai sanya a littafi ba ka karanta ilimin littafi misali ka koyi kasuwanci ka koyi sana'a da sauransu wannan a littafi ne amma wancan ilimin ba za ka samu ba sai ka sai ka cimma ƙalubale a rayuwarka ta wannan ƙalubalen kake samu wannan ilimin a littafin tuhfatul ahwazi har yanzu al-imam mubarak furi yace la halima kamilan illa man waqa fi zalla wa hasala minhu al-khata لأنه إن ذلك يصير ثابت القدم قال الشارح لا حكيم كاملا إلا من جرب الأمور وعلم المصالح والمفاسد با أسام متن mai hikima ba a samun ƙwararre sai mutumin da ya jarabci al'amura sai wanda ya samu jarabawa akan al'amura ya san maslaha ya san mafsada ya san fa'ida ya san alkhairin al'amari ya san kuma sharrinsa kamar misali mutumin da ya taɓa yin yaƙi baya zama daidai da wanda ya karanta yaƙi shi wanda ya karanta yaƙi ya ɗauki bindiga a harba wancan soja ne ya shekara talatin yana yaƙi za su zama ɗaya ya ce ba sa zama ɗaya wancan ya san maslahar yaƙin ya san mafsada na yaƙi ya san alkhairin da yaƙi ke kawowa ya san sharrin da yaƙi ke kawowa ya san hanyoyi daban-daban na yaƙi kai ko baka ma san su ba ka karanta ne kurum don haka ilimi biyun nan ba su zama daidai wancan ya sami iliminsa ne ta goge ma aikin wannan kuma ya sami iliminsa ne ta karantawa malamin ya ce ba daidai suke ba izul hikima ihkamu shay'i wa islahu saboda haka yasa ba a kiran mutum mai kwarewa da larabci shine alhakim alhakim shine kwararre shine alhakim me yasa aka kira shi alhakim kalma ta alhakim ta fito ne daga alhikma menene alhikma shine ihkamu shay'i goge al'amari a gano sirri kaga kenan wanda bai goge al'amari ba ba a ce mar alhakimu wanda bai goge al'amari ba ba a ce mar kwararre sai wanda ya samu kalubale cikin al'amura ya samu fahimtar abin kafin nan za a kira shi mai hikima wa yumkin an yuqal al ma'ana la hakima illa wa qad ya'sir wato hadisin yana daukan ma'ana kamar kashi biyu na farko ba a samun kwararre sai mutumin da ya iya wato tunkaran kalubale na biyu la ya hasulul hilmu hatta yartakibal umur wa ya'sura fiha ba a samun kwarewar har yanzu ba a samun kwarewa dole ne sai an yi tuntube a tafiya saboda haka idan mutum yana kasuwanci sai ya faɗi dan ya faɗi kar a ce abin kunya ne lalala yana tafarkin cimma nasara kenan saboda dama duk samu yana tare da mai rashi saboda haka don ya rasa bai fasa ba a ce to yana hanyar samu nan gaba don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ba a samun mai kwarewa face nan gaba zai iya samun tantsirewa zai iya samun kuskure amma wato ba zai hana shi ci gaba da abin da yake yi ba don haka yasa kalma ta dauriya da kalma ta kwarewa suke haɗe a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana da alaka da kalma ta al-ahlam wanda shine ibn al-asir yake faɗa a littafin an-nihayat fi garib al-hadis a juz'i na farko shafin 434 ya bada misali da hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito wanda manzon Allah yake cewa liyalini minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su biyo bayana a sahu a sallah su zama ulul ahlam masu ƙwarewa kaga ba wai masu hankali kurum ba masu ƙwarewa a samu waɗanda ke da ƙwarewa masu dauriya ya zama suke bayana wannuha saboda haka sai ibn al-asiri ya ce a nan zawul albab shi manzon Allah yana nufin a samu masu hankali waɗanda za su zo sahun bayan imam su zamanto masu hankali ne bayan hankalin fa amma annabi bai amfani da ulul zawul uqul manzon Allah bai ce liyalini minkum zawul uqul masu hankali su biyo bayana ba sai manzon Allah ya ce ulul ahlam me yasa manzon Allah ya amfani da kalmar alhilmu waɗanda za su biyo baya bayan ilimin waɗanda sun yi zurfi don haka in ka dubi waɗanda ke bin bayan manzon Allah za ka samu manyan sahabbansa ne waɗanda sun daɗe a al'amari na addinin musulunci in ka lura idan liman yana sallah idan ya yi kuskure a karatu za ka ga jama'a wani daga sahun ƙarshe ma yana masa gyara lalala manzon Allah ya ce waɗanda suka fi ƙwarewa su biyo bayana don haka yasa malamai ke cewa ba kowane kuskure a karatun liman ne ake mar gyara ba a'a sai kuskuren da zai canza ma'anar aya idan kuskure zai canza ma'anar aya to ya kamata a yi wa imam gyara amma za ka samu wasali ne wani liman ya canza amma sai ka ji wani asahun ƙarshe ya yi gyara to gyaransa ɗin sai ya rikitar da limamin sai ya kasa gane ta ina ne ma kuskuren ya yi saboda haka yasa manzon Allah yayi amfani da kalmar ta ulul ahlam wato ya zamanto mutane masu kwarewa ya zama suke bayana ibn al-asir yace ka annahu min al-hilmi al-anati wa tasabbut fil umur waɗanda ke tabbatar da an yi kuskure kafin su yi gyara wa dalika min shi'ar al-uqala la shakka masu hankali su da yafi dacewa a ce sun biyo bayan imam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم wato idan ka lura ba wai magana akan kalubalen ne muhimmi ba babban abin da ake karanta da mu shine dauriya wato abin da ya shafi kalubale ba kalubalen ne abin da al-Imam Bukhari yake kokarin karantar da mu kuma wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka abin da yake karantarwa shine mu zamanto masu dauriya dauriyan shine darasin da wato ake karantar da mu a wannan babi wanda shine muhimmin abu ka zamanto mai dauriya idan mutum yana da dauriya to babu shakka zai ci zai ci jarabawa abin da ya shafi kalubale na rayuwa ko da ta wajen cutarwa ne gare ka matukar mutum yana da dauriya to insha Allah zai ci nasara don haka wannan shine babban abin da wannan babu yake karanta da mu wanda akan haka magana mu ta karshe shine muhimmancinsa ya sa ka gani kamar yadda ibn al-asiri yake fada a littafin nihayat fi garib al-hadis mujallal na farko shafin 434 yana fassara kalma ta dauriya din al-hilmu sai ya ce fi asma'illahi ta'ala al-halim kar mu manta da cewa a cikin sunayen Allah akwai al-halim menene al-halim mai dauriya kaga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala me ake nufi da mai dauriya wallazi la yastahif la yastahiffuhu shay'un min isyanil ibad yawan laifin duniya bai zaburar da fushin Allah ka duba ba dare ba rana saba ma Allah ake ba dare ba rana kuma Allah sai ya ba mu ruwa ya ba mu abinci ya ba mu lafiya ya ba mu haihuwa ka duba yawan saƙon tun farkon duniya har yau kuma ba za a bari ba har ta saboda haka yasa cikin sunayen Allah akwai alhalim wanda ibn al-asir ya ce babban abin da kalma ta alhilmu take nuna mana shine cewar wannan yana cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala la yastafizuhu al-ghadabu alaihim lakinnahu ja'ala li kulli shay'in miqdara sai dai shi Allah ya sanya ma komai kima da kuma lokaci fa huwa muntahin ilahi saboda haka duk abin da ka sani yana da ajali yana da lokacin da Allah tabaraka wata'ala zai zai zai maganin sa saboda haka yasa cikin sunayen Allah akwai alhalim kuma a cikin alqur'ani zaka sa kalmar ta zo sau goma sha ɗaya inda Allah ke cewa alhalim misali a suratul baqara aya ta 225 la yu'akhizukum Allahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne Allah mai dauriya ne ba a ce karka fasara da hakuri la ba asabru bane alhilmu daban asabru daban Allah mai yawan gafara ne Allah mai dauriya ne saboda mutane da yawa suna rantsuwa da sunan Allah kuma su saba na rantsuwa da sunan Allah su saba da yawa zaka ga mutum yana magana ya hada da rantsuwa wani ma a yini bai san adadin rantsuwan da ya ba wallahi zan yi wallahi ban yi wallahi kaza ya rena sunan Allah ya rena ya kawo sunan Allah kuma ba zai cika abin ba amma sai Allah ya ce shi Allah ba zai kama ku da abin da ya zamanto na wato kuskure da aka samu ta rantsuwa ba bai yi shi da nufi ba walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum amma fa Allah zai kama ku ta dalilin rantsuwan da kuka yi nufin sa a rai kun kulla niyya akan wannan rantsuwa kuka yi kuma ku cika ba kaga nan ma an samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ba duk rantsuwan ne Allah ke kama mu da laifi akai ba sai rantsuwa da ya zamanto mun kudurta niyya mun yi nufin abin dama a rai mun kulla aniyar za mu yi wani abu ya zamanto mun saba ta wannan rantsuwar ita ce Allah tabaraka wa ta'ala zai mana hukunci a kai don haka yasa karshen ayan Allah ya ce wallahu gafurun Allah mai yawan gafara ne halimun Allah mai dauriya ne ku ta rantsuwa da shi kuna sabawa amma kuma ya daure ya bar ku a suratul bakara aya ta 263 qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azan sai ya ce wallahu ganiyun halim mutum nawa ne mutum nawa ne zai baka wani abinsa amma sai ya maka gori ya taba baka amma sai ya maka gori Allah yake magana akan wanda ke gorantawa game da taimako da yayi kaulin ma'arufin ka faɗin magana mai kyau baka bayar ba khairun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha aza wani taimake ni suka cewa ne hakuri ba zan bayar ba babu halin abin haka dai ba ɓacin rai to amma wane taimaka min ka bashi washe gari kai ba kai ne jiya in ba dan ni ba da gidanka ya kwana da yunwa ka ka goran tamar Allah ya ce to ka faɗa mar magana mai daɗi baka bashi ba ya fi ka bashi sadaka da maganar banza za ta biyo bayanta to sai Allah ya ce wallahu ganiyun kuma Allah mawadaci ne halimun Allah mai dauriya ne me yasa ya ce mai dauriya ne saboda in ba dan dauriyan Allah ba kai da kai ma wani gori wallahi da Allah ya kwace naka tunda shi ya baka amma sai Allah ya daure gashi kayi gori sai ya bar maka in ka dubi suratu ali imran aya ta 155 innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad afallahu anhum inna allaha ghafurun halim ina magana lokacin da aka zo yakin uhud lokacin da aka zo yakin uhud a lokacin da wasu sabai suka gudu wanda sakamakon hakan aka samu raunuka ta wajen sahabbai hatta shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wata'ala ya bada bayani akai sai yake cewa Allah mai yawan gafara ne Allah mai dauriya ne saboda an saba umarnin manzon Allah amma Allah bai hukunta su ba kuma Allah ya gafarta musu ma don haka yasa duk sahabin da ya tafi yakin Uhud ko da yayi kuskure Allah ya masa gafara a suratul nisa Allah yana magana akan wasiyya aya ta goma sha biyu karshen ayan yake cewa wasiyatu min Allah wallahu alimun halim a suratul tagabun aya ta goma sha bakwai in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim kaga an siffanta Allah da alhilmu a cikin alqur'ani a wurare da yawa Allah mai dauriya ne kuma ya zo cikin hadisin manzon Allah hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa inna nabiyallahi kana yaqulu indal karbi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shiga damuwa ga zikirin da yake yi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim hadisin yana sahih bukhari kitabu da'awat babu du'a'i inda al-karbi da kuma sahihu muslim kitabu zikri babu du'a'i al-karbi saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da ya shiga damuwa sai ya rika wannan zikiri ku duba ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gane Allah mai dauriya ne saboda haka sai ya dauki darasi daga dauriyar Allah tabaraka wa ta'ala da zarar manzon Allah ya shiga damuwa damuwa alkarbu kowane iri kaga cin jarabawa dole sai an gama da dauriyar sai manzon Allah yana zikiri yana tawassuli da siffar dauriya ta Allah tabaraka ta'ala Allah ya bashi wannan siffa shi ma saboda haka manzo Allah zai tai la ilaha illallah azimul halim babu abin da ya cancanta abota mu face Allah Allah mai girma Allah mai dauriya manzo Allah yana faɗin haka tawassuli yake tawassuli saboda haka yasa wasu malaman suke sa wannan a babin zikiri wasu malaman suke sa shi a babin addu'a al'imamun nawawi ya ce duk wanda ka sanya ya dace kuma hakika addu'a ce manzon Allah yake amma ta siffan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala saboda akwai zikirin da za ka yi nan kuma addu'a ce in ka duba sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na goma sha bakwai shafi na arba'in da shida don haka yasa malamai suka ce fakana rasulullahi ahlamun nas manzon Allah ya fi dukkan 'yan adam dauriya ba irin musgunawar da ba a yi wa manzon Allah ba an cutar da shi abinda yana iya ramawa amma sai manzon Allah ya dauri duk wanda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zai gani ta ya aka yi manzon Allah ya samu wannan saboda hali da Allah ya dora annabinsa sallallahu alaihi wasallam akai saboda wannan zikiri da manzon Allah yake saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce wa huwa hadisun jalilun kaga wannan hadisi yana da girma yana da ɗaukaka yana da kima al-imam an-nawawi yace yanbagil i'tina'u bihi ya kamata mu lura da wannan addu'a mu lura da wannan zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wal iksaru minhu inda al-karbi idan ka shiga damuwa to kar ma ka kirga yawan abin da zaka faɗa harshenka iyakar abin da zai ta faɗa kenan wal umuril azima duk sa'ilin da wani babban al'amari ya auku gare ka in ka cimma kalubale na rayuwa to wannan shine abin da zaka yi shine abin da hadisin Abdullah bin Abbas yake karantar da mu kuma sharhin wannan siffa ta Allah yana da tsawon gaske yana da tsawo me muka ce za mu yi sharhin wannan siffa ta Allah insha Allah zai taho a darasi da muke na karatun alhujja bi iznillahi ta'ala za mu kawo ga fassara wannan suna da siffa na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sunansa ibn al-qayyim al-jawziya a littafin nuniya yana juz'i na biyu shafin 227 yana cewa wa huwa al-halimu fala yu'ajilu abdahu bi uqubatin liyatuba min isyanin ya sanya wannan suna na Allah daga cikin baitocin da ya tsara saboda bayanin aqida ibn al-qayyim al-jawziya yace wa huwa al-halimu Allah mai dauriya ne me ake nufi da Allah mai dauriya fala yu'ajilu abdahu Allah bai gaggauta ma bawa azaba bi uqubatin li yatuba min isyani me yasa saboda ana fatan bawan ya tuba ya bar sabon Allah saboda ka Allah mai dauriya ne a littafin madarij salikin haka nan yayi bayani yana daga cikin abin da ke gwada mana matsayinsa matsayin wannan siffa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zikiri yana tawassuli da siffar Allah ta alhilmu wato yana roƙon Allah idan ya shiga damuwa malamai suka ce muhimmancin wannan siffa wanda ana son kai dan adam ka ɗauki wannan siffa ta dauriya saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ta da gwagwarmaya na rayuwa yana daga halaye na annabawan Allah wanda ibnu taymiya ya magana akai a littafin majmu'u fatawa mujallal na shafin 333 ya ce mimma ya dullo ala annahu isma'il yani qissatu zabiya babban abin da zai gwada maka misalin siffar dauriya annabawan Allah ne guda biyu annabawan Allah guda biyu ɗayansu ɗan ɗaya annabi isma'il ɗan annabi ibrahim alaihi assalam annabi isma'il labarin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ga babansa annabi ibrahim ya yanka shi wanda ya zo a cikin suratul safat tun daga aya ta 98 har zuwa aya ta 113 Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauko labarin annabi Ibrahim daga farko ya zo ya hada da tarihin labarin annabi Ismail inda za ka ɗauki waɗannan ayoyi na suratu safat za ka gane muhimmancin dauriya a rayuwa da kuma yadda dauriya ke samar ma ɗan adam riba a rayuwarsa ta duniya kafin ma lahira. ya ce fa'aradu bihi kaidan annabi ibrahim tun yana iraq yana cikin mutanensa sun yi nufin makirci kaidi iri-iri ga annabi ibrahim faja allahumul asfali na amma sai muka sa su ne mafi kaskanci annabi ibrahim sun yi allah ya ce sun yi nufin cutarwa ga annabi ibrahim aradu bihi kaidan allah bai gaya mana ga nau'ukan cutarwa ba wadda daga ciki sun ma haɗa wuta sun jefa annabi ibrahim saboda su kona shi makirci iri-iri kuma hadda mahaifinsa to sai Allah ya dunkula labarin aradu bihi kaidan sun yi nufin kaidi ga annabi Ibrahim faja Allahum al-asfalin a ƙarshe mai annabi Ibrahim ya ce wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin zan tafi ga Allah ina fatan Allah ya shirye ni sai annabi Ibrahim yayi addu'a rabbi habli minas salihin ya Allah ka min kyautan yara daga cikin yaran kwarai fa basharnahu bi gulamin halim Allah ya ce sai mu kamar albishir za ka samu yaro mai dauriya me yasa zai samu yaro mai dauriya saboda shi ma mai dauriya ne kaga wanda ya ƙetare ƙalubale me zai faru zai ci nasara a gaba duk wanda ya ƙetare ƙalubale to zai ci nasara a gaba annabi ibrahim ya ƙetare ƙalubale ya Allah ka min kyautan ɗa sai Allah ya ce to za ka haifi yaro mai dauriya waye yaro mai dauriya Allah bai tsaya haka ba shine ibn taymiya ya ce wa ayyu hilmin gaya min dauriyan da ta wuce ta annabi isma'il a'zamu min hilmihi hina araba alaihi abuhu zabh babansa ya zo ya ce masa zan yanka ka ya ce bismillah akwai dauriyar da ta wuce wannan wakila lam yan'ati Allahu al-anbiya bi aqalla min al-hilmi saboda haka ibn taymiya yace idan ana batun annabawan Allah ba a siffanta su da abin da ya gaza na dauriya wa dalika li izzati wujudihi saboda yana da wahalan gaske ashe dauriya abu ne mai wuya baka ganewa sai jarabawa ta same ka idan kalubale ya same ka a gaba nan ne zaka gane kana da dauriya ko baka da ita walaqad na'at ibrahim fi qawlihi a suratu hud abinda zaka lura a suratu hud aya ta 75 Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana shi annabi ibrahim da aka ce an masa albishir zai haifi yaro mai dauriya mai Allah ya ce inna ibrahim la'awahun halim shi kansa annabi ibrahim mutum ne mai tawali'u annabi ibrahim salam mutum ne mai dauriya a suratu tauba aya ta 114 nan ma yayi magana kan annabi ibrahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahim la'awahun halim tsakanin shi da mahaifinsa annabi ibrahim yana ta nema masa gafaran allah amma daga baya da ya gane makiyin allah ne fa sai ya barranta ga baban amma duk da haka annabi ibrahim bai nemi rama cutar wanda babansa ya masa ba saboda haka yasa allah ya siffanta shi da alhilmu inna ibrahim la'awahun halim a suratu hud yace inna ibrahim la'awahun la halimun awahun munib li'anna al-hadisa shahidat lihilmihima saboda haka idan ana maganar masu dauriya sai aka bada misalin baban ya samu shaidar alkur'ani mai dauriya ne to dan fa sai Allah ya ci gaba da bayani a suratul safati falamma balaga ma'ahu sa'ya me ake nufi da falamma balaga ma'ahu sa'ya yaro ya kai yanda zai taimaki babansa shine lamma balaga ma'ahu sa'ya yana daga fassarar Abdullah bin Abbas لما بلغ إسماعيل معه السعي يعني بلغ أن يتصرف معه ويعينه على عمله yaro ya kai shekarun da zai iya taimakon babansa saboda ka annabi ibrahim bai tunkari yaron nan yana karabi ba sai da ya balaga ya isa mutum ya mallaki hankali kala sai ya ce masa ya bunayya ya kai dana inni ara fil manami anni azbahuka na fayi mafarki na gani a mafarki na ina yanka ka amma tun da yanzu kai mutum ne fanzur ma za tara ka je ka duba me ka gani in ji baban ashe in yaro karami ne da bai balaga ba annabi ibrahim ba zai gaya mar haka ba ba zai gaya ma wanda bai mallaki hankalinsa me ka gani game da mafarki na ba me yaron ya ce ya abati ai ba sai na je na yi tunani ba if almatu umar yaron ya san wannan mafarkin umarnin Allah ne saboda mafarkin annabawa gaskiya ne mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka sai yaron ya ce if almatu umar saboda ya tabbata umarnin Allah ne satajidu ne insha Allahu min sabirin za ka same ni idan Allah ya yi nufi wato za ka same ni cikin masu haƙuri saboda haka haƙuri ya zama wato siffa ta manyan annabawan Allah Allah ya bamu misali game da dauriyar da kuma haƙurin wanda ya zo cikin tarihin annabi Ismail, ya zo a tarihin annabi Ibrahim, ya zo a tarihin manzon Allah. Akwai wani abin mamaki ma da ya faru wanda ya fi zama darasi. Ya fi zama darasi tun da wancan ya shafi annabawan Allah. Ya faru zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam labarin al-ashaddu al-asri ana ce mai ashaddu abdul qais wani sahabi da ake kiransa al-munzir bin aizin labarin sai yana al-musnadul imami ahmad sunanun nasa'i yana ma littafin al-adabul mufrad shine hadisin 584 hadisin yana sahihu muslim kitabul iman hadisin 18 yana sahih bukhari kitabul iman hadisin 53 yana littafan tarihi da yawa mutane 20 suka taho suka bagunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekarar da aka yi fatu makka ita ce shekara ta takwas daga hijira wanda an samu hadisin sahabbai da dama da suka ba da labari akwai labarin urwatu bin zubair misali yanda ya zo cikin atabakatul kubra na ibnu sa'ad yana wufudu rabi'a kasan manzon Allah kafin ya rasu larabawa sun yi ta tawaga tawaga daga sassa suna bakuntar manzon Allah suna zuwa suna mubaya'a saboda haka yasa ibnu sa'ad a littafin tabaqatul kubra ya kawo inda yake magana akan wufudul arab bakuncin da larabawa suka dinga yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawaga tawaga to a bakuncin da rabi'a kabila rabi'a ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mujalla na farko shafin 314 kafin su taho bayan an yi sallar asubahi nazara a rasulullahi ilal ufuqi manzo Allah ya daga kai ya kalli sama sabihata lailata qadim da safe ran wato ana za su zo a ranan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah kenan yana tare da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'tiyanna rakbun minal mushrikin lam yakrahu lam yukrahu alal islam wasu mutane wanda dacin suna cikin kafirai za su taso su da kansu su zo nan madina kad an bawar rikab wa afnawu zada bi sahibin alama manzo Allah yake cewa waɗannan mutane da za su bakunce mu ba fa gayyata su aka yi ba da kansu suka bar kafirci suka shirya tafiya tafiya mai tsawon gaske har guzurin su sai da ya kare saboda nisan tafiya saboda kasan su tana da nisa amma sun taso ne kawai saboda su zo gaban manzon Allah su karbi addinin musulunci saboda suna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da safe yake faɗa masa sahabbai kafin ma waɗannan su zo sai manzon Allah ya ce Allahumma gafir li Abdul Qaisi ya Allah ka gafarta ma waɗannan mutane a tauni za su zo gare ni la yas'aluni ba kuma roƙon dukiya zai kawo su ba la yas'aluni malan hum khairu ahli al-mashriq sai manzon Allah ya ce daga cikin mutanen da suke gabacin duniya waɗannan da za su bakunce ni su ne mafi alkhairi sai na umar yana jin haka sai ya ce waɗannan ko in su ne mafi alkhairi a gabas to ni ko zan je in tare su ko na samu nawa rabu fata wajja hanahwahum sai na umar ya zabura da yake ya ji abin da manzo Allah ya faɗa ta gabas sai ya tafi gabas falakiya salasata ashara rakiban ya haɗu da mutane goma sha uku wanda shine ibn hajar yana sharhin wannan hadisin yake cewa labarin bakuntarsu ya zo kashi biyu a wannan lokaci mutane goma sha uku suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai na umar ya tare su sai gashi sun zo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya haɗu da su a hanya wa basharahum bi qaulin nabi ya ce musu albishirinku kun san abin da ya faru suka ce da safen nan ga abin da manzon Allah ya faɗa ni ko na ce zan zo in tare ku saboda irin wannan kalma ta bishara ni ba ko na samu nawa rabu summa masha ma'ahum hatta atawu nabi sannan suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su iso lokacin da suka iso kai aka je aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hina kadimu ya rasulallah wafdu abdul qais waɗannan tawaga da kafa ba da labari gashi fa sun iso sai manzon Allah yake cewa marhaban bihim ni'mal qaum abdul abdul qais maraba da waɗannan mutane kai madalla da jama'an nan da suka bakunce ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban su don haka masana hadisi suka yi babuka da dama akan labarin waɗannan saboda addu'ar da manzon Allah ya musu yana sahih bukhari wafdu abdul qaisi hadisin abdullahi bin abbas kadima wafdu abdul qaisi ala rasulillah abdullahi bin abbas a labarin da ya bayar lokacin da wannan tawagar ta iso sai manzon Allah ya ce marhaban bil qaumi wanda al-imam bukhari ya kawo shi maraba da jama'an nan da suka zo gaira khazaya walan nadama babu bakin ciki da irin waɗannan baki babu nadama da zuwan irin waɗannan baki babu bakin ciki da zuwan irin waɗannan baki babu nadama manzo Allah ya faɗi wannan kalma akan jama'a fa aqbalu jami'an hina dhukira lahum rasulullah jalisan fil masjid saboda haka suna shigowa garin Madina aka ce musu ai manzo Allah yana zaune a masallaci sai suka tafi masallaci fa qalu suka ce ni sallim ala rasulillah maza mu je mu yi sallama ga manzon Allah gaba ɗaya suka zabura saboda suna sha'awar su ga annabi saboda tsananin son addinin musulunci da suke suna son su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka gaba ɗaya yanda suka taho ka duba tafiyar suna gabacin duniya ne suna da nisan gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yace har ma guzurin su ya kare saboda haka kasuranta yanda suka shigo garin kayan su da dauda dan matafiyi idan aka ce tafiya irin wannan ga zafin rana tafiya akan ragumi zaka samu har mutum yana tsami da sauransu amma saboda sha'awar su ga manzon Allah ba su yi tunanin wani abu muhimmi ba yau idan aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wanda zai tsaya a masallacin nan in ma akwai to dadde ne jama'a duk zabura za a yi a tafi to amma ganin manzon Allah ka gan shi a kyakkyawar siffa ya ganka a kyakkyawar siffa ya fi daɗi a ce ka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wata siffa mai yiwuwa wanda akwai na ƙasa tare da kai to amma saboda tsananin sha'awar su ga manzon Allah sai suka zabura faja'u fi siyabihim a tufafin jikinsu suka zo masallaci wa ana khura wahilahum ala babi dari suka zo suka durkusar da raƙuman da suka zo a kai a kofar gidan wata mata da ake kira Ramla bintul Hadas wa kadhalika kana al-wafd yasna'un wanda dama idan aka yi baki nan suke ajiye raƙuma kafin nan su isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan sun durkusa da raƙuma sallamu ala rasulillah suka zo suka yi sallama ga manzon Allah suka suna murna haduwarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka shi manzon Allah sai yana tambayan su ayyukum abdullahi al-ashaj waye cikin ku bawan Allah na wanda ke da rotsi a fuskarsa shi yasa aka yi masa inkiya da al-ashajju yaquluna ataka ya rasulullah suka ce eh lallai yana zuwa yana baya bai iso ba ashe ɗaya daga cikin su shi bai yi garaje ba bai yi garajen zuwa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa cikin madina balla saboda haka suna zuwa manzo Allah ya ce ina abdullahi suka ce ai yana baya yana zuwa ya rasulullah wa kana abdullahi wa ba'a siyaba safarihi saboda haka bayan sun tafi shi sai ya je gefe ya samu rafi ya cire kaya akharaja siyaban hisana ya ɗauko tufafi da ya riko masu kyau saboda dama ya adana su don ganin manzon Allah a ciki falabisa ha ya sanya wannan tufafin wa kana rajulan da mima ana cewa to yana da munin halitta yana da munin halitta amma ka duba kyawun hali saboda haka sai daga baya sai gashi ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana isowa ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ka khaslatani abdullah kana da halaye guda biyu yuhibbuhum Allah Allah yana son su sai abdullah ya ce wa ma huma ya rasulullah waɗanne ne halayen nan guda biyu sai annabi ya ce alhilmu wal anatu shine dauriya shine dauriya da kake da shi da kuma bin abu a tsanaki shine al'anatu kana da dauriya da hali na bin abu a tsanaki sai ya ce ya rasulullahi ashe in hadasa shin waɗannan halaye ni na samar makaina am jubiltu alaihi koko na tashi da halayen ne Allah ne ya min kyautansu sai manzon Allah ya ce bal jubilat alaihi jubilta alaihi kai wato an halice ka ne da waɗannan halaye ba kai ka samar makanka ba a wata riwayar ya ce ya rasulullahi kadiman kana fi kana fiya au hadisa shin tuntuni ina da halayen ko yanzu na samu sai manzon Allah ya ce kadiman tuntuni kana da halayen ba yanzu da ka zo madina ne ka samu waɗannan halaye ba sai ya ce alhamdulillahi allazi jabalani ala khuluqain yuhibbuhuma ina godiya ga Allah da ya dora ni da ya halicce ni akan wasu halaye waɗanda Allah yana son su annabi sallallahu alaihi wasallam ya daraja su musamman shi wannan mutumi saboda abin da ya aikata kaga bai yi garaje ba ko saboda sha'awar ya zo ga manzon Allah la bai yi garaje ba sai da ya tsaya ya yi tsafta ya shirya ya zo ya ga manzon Allah a cikin siffa mai kyau Allah ya kara musu yarda darasin abin da yake karantar da mu kenan kuma babu shakka ilimin sa yana da muhimmanci a rayuwa mu zamanto masu dauriya ta kalubale da muke fuskanta a rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai Allah kuma ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك